أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subudu sha ɗaya ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shida muna cikin bayani tafsirin suratul araf mun tsaya aya ta ɗari da hamsin ɗari da arba'in da tara mun fara aya ta ɗari da hamsin lokaci kini insha Allah za mu fara farkon aya ta ɗari da hamsin da suratul arab kayan na yan tambayoyi wani ne ke cewa ah, babar shi take so ya yi aikin soji shi kuma baya so yaya zai mata da'a Ah, shi duk abin da ba saban Allah ba kana ma iya da'a amma idan ka san za ka iya kai ka san kanka idan ka san ko ka je wannan yakin soji ba ka da kuzari ko kai matsaurici ne ba ka iya ba ka gani maka ka shiga don za a za a me za a tsara da za a biya bin gaskiya in har ka sama kashin zuciya ta aikin soji sai ka mata bayani tsoho ba na iya ba sai mai magana na fila kan kan na fila sallar tarawih mai raka hudu a jere wannan ba shi bane ba wannan shi akwai wannan na fila
mai azumi zaki serum yawa bai azumi ya iya yin serum sun ce tana kai azumi yan wasu serum suna ta kama duk abin da zai shiga cikin jini ya magani na magani ba na abinci ba bai bata azumi ko ta yin serum ce wadda ake cewa wadda ake yin ta a matsayin abinci dan wakwa mutum har ya kai ga ta da ya amai ta abinci na da zai azumi karo shi shigi ne za ka yi kuma eh shi shigi ne nan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu lokacin da aka bugu ya fito daga makka da azumi daga madina kai sai an bugu ya ce a sha ruwa shi ma aka kawo a gaban kowa sha ruwan sai su ga wasu an musu rumuwa ana- ana ana cika su ya ce me wani aka ce azumi suke ta ulaka usat ulaka wannan ba- saba Allah suke sabo suke ta ulakar usat suke ba ba azumi suke saba Allah suke yau shi ka bugu kuma a ce ka ce dole ka yi bayan ga sauki da Allah maka ta haka mai mara lahiya hatta kai ya bukaci abinci da sauran na lili ai ji azumi kurum shi ne sauƙi da Allah mashi kurin da kamata bai to in taurin kan sai mai magana ta yatsa a wani ina ne ake motsa yatsa wanda makaraci a nan mai karatun sufa sallah na albani cewa babu sharaɗi bai zo a sunna ba da ƙayyade daidai wuri kaza ake daga ta kuma motsa ta tun farkon ta yi har ƙarshe akwai motsa ta kurin shi ne gaskiyar magana dai da kalan
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ne ce kuma Allah rabu gafirli wa قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أن wannan bayani ya biyo bayan annabi Musa alaihi salam ya je doko ko amso littahi na at-taura wanda asali ya doki alƙawalin kwana 30 zai dawo sai Allah ya ƙara mai wannan talatikin ta koma arba'in to wannan tsakanin kwana goma da ya yi bai dawo ba sai zama fitina ga su jama'ar shi sai samiri wani iya daga cikin jama'ar su ya ƙirƙirar musu ɗan maraƙi da kayan ado nasu ya sas- ya yi dan mariki da bayanin dan kamaji ya kai dan mariki shin da yayin iya da rai da jini ko kuwa hikima ce ta kira ya musu wanda iska tana shiga tana wata iya ƙara irin ƙarar dan mariki amma da Allah tabbata mana kun yayi dan mariki mai gangan jiki kuma iya ƙara kurum sauran bayani babu nasi ƙarar zahiri da kamar illa kurum fa'inta kan masala to wannan masala ce annabi Musa alaihi salam tun a can Allah ya bashi labari cewa fa ina qad fattanna qaumak min ba'd wa dalla musamiri Allah bai labarin Musa mutanen ka mun jarrabe su bayan ka taho Samiri ya batar da su a wannan kwana goma ne Samiri ya yaudare su da yawan amurka ya ce haza ilakum wa ilahu Musa fanasi kenan wannan kwarin Musa ana jin Musa ya dawo bayan kwana 30 bai dawo ba ina ta yi ce canji ya nemi ubangiji na shi gashi na nan ta haka ne da su to shi na Allah ya ce walamma raja'a Musa ila qawmi gadban asa lokacin da Musa ya dawo wajen mutanen shi tuni ya zo da abin da ya dama shi da bakin ciki da damuwa ta jama'a shi abatar da su wannan abin da shi ya zo da ya zo daman can abu ya gabata ya bar harun cewa ka tsaya ka zama mai kulawa na yanzu da ya zo ya tankari wanda ya bari wakili kala bisa ma halaftamuni min ba'di ya ce musu to amma ya yi muni abinda kuka mai kuka canza a bayana na bautar ɗan mariki a ajirtum amarar rabbikum kun yi gina gaugawa ne wannan umarnin ubangiji ne ce a inje zai bada to don ya ƙara kuna gaggota umarnin ubangiji ku ne kuna gaggota umarnin ubangiji da ya muku ne kuka ta kai ka haku har jinkiri na kaku ga wannan hali nan da ya ganin haka wa alaƙa alwa wa alaƙa alwa ya yadda alluna kaga nan Musa ya zo da alluna a taura a hannun shi shine aka ce la takabbarka kalmu ayana a hili Musa ya da imani abin da ya wakana ya wakana na bauta dan mulki amma Allah bashi labari Allah ga mishi amma shi ya ce dan Adam kullun abin da yake gani da ido ya tasiri a cikin shi yanzu Musa iya ganin wannan dan bautar da isko ana yi kun sai alluna na taura gaba da yadda su kenan kamar sun kushe da kenan yadda su saboda tashin hankalin ganin bautar wani Allah allinan yadda su hannun shi kaza amma a can bi a bisa man tashin da take bi gani ba amma da ganin abin sai sai ya furgita yadda allinan na taura gaba daya yadda a taura menuwa sai ne dan uwan harun da ya bari wa akata bi rasi akhi yajuruhu ilay sai ya kamo kan dan uwan kuma kamo ga gashi mutum gashi ka janyo shi ya janyo kan dan uwan mana ya kamo shi ya jan shi nan shine ta wani wuri Allah kace kace kala ya harun ma mana'aka idra atamdalu me ya hana lokacin da sun bace Allah tattabi'ani afa atata amri yace harun me ya hana lokacin da ka wani abin ya wakana me ya hana kaga sun bace ka bi ni maka ga wani maka abin da ya wakana ko ka saba abin da ga maka ne baka ba abin da ga maka bane anan harun yake kwatanta kalmar Musa yace ya bani umma la ta'khudh bi yadi wala bi ra'si kaka kama ka nan an kama gana gama kai can ya kama kai shi gashin kai shi ya kama geman shi don ne wurin kama kama kama mutum ya kama gemun ya kama kan don ne kan da kaka kenan annabawa gemu ga sun kirki eh gemu annaba ga duka annaba haka suke annabi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman gemun shi baganin kunnuwan shi baganin wuyan shi wuyan shi ma nan gemu ne yari barin gemu ne na karan wannan hankalin kullum babu bai kamuwa ma eh gemu gare su cikakkun gemu gare su yace dan uwana kaka kama min gemu ko kaina ne ka shita kullu fakata bani bin Isra'il ni abin da yana bika domin an rabu biyu wasu na yi wasu bisi to kada in ce in yi magana ina gudu in na tahi wasu bi ni kuma a bar wasu akan bauta dan mariki kaga arabu gida biyu kidan shi Harun gudun rabuwa kai da kai haka nan amma ya hudi ya ce hamma sun musu masu kashe ni su masu mutum da da ya matsa musu da mutum kai suka ne shi ma za su bige shi sun kai ce sun kai su kashe ni ma kan yarda da wani abin da samu ne ga musu na kenan kakka lahina shi ne nan ke da ya ce wa hada bi rasi akhihi ya kama kan dan wanshi ya jurru ila iya jin shi qala ibn um qala ibn um inal qawmi sata'afuni wa kadu yaqtulunani yace dan uwata dan ka dan uwata dan ce wajen tausayawa san uwa da da an san bangaren uwa kware uwa akwai tausayin yaro ko tausaya mai akan uba shi ya ka bangaren uwa ta dan ce wasu ne uban sa da ibnu kasir ya ce wasu ne uban sa da amma na ka bangaren uwa saboda tausaya mishi ya bani um ya dan uwata eh inal qawmi sata'afuni wannan mutanen sun ci karhi na ne sun yi karhi na ne wa karu ya kataluna ne har ma sun kai katulu sun kai kaɗan su kashe ni in ce wa karu ya kataluna ne sun kai su kashe ni kenan kwallon mai barazana ya sha wahala don haka falata shi mutu bil'ada falata shi mutu bil'ada kakka sa min dariyar makiya kakka sa min dariyar makiya ma na saka min dariyar daman mun fafata har kai a kashe ni kuma su kuma a gaban su kamar wulakanci shi ne kai shi gaya mashi cewa falata shi mutu bil'ada kakka sa min dariyar makiya wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin kaka sana layin mana zalimai wasu kai lai kauni mana lai ni ba lai ne ga dalili ne kuma kin gudun raba kan jama'a kuma ni biji ba kenan kaka gama layin layin mutane a zalimai wasu kai gama Allah da wani haka ya gaya mishi nan da kenan Musa alayhi salam ya gano ko ya rada da uzurin Harun annabi Harun shine yanzu Musa alayhi salam ya koma ga Allah qala rabbi ghfirli wa li akhi ya Allah ka gafarta min ni da dan uwana wa adkhilna fi rahmat Allah ka sa mu cikin rahmaka Allah wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai jin kan masu jin kai kenan yayi abin da yayi yanzu kuma ya ga ya gane dan uwan shi ba shi da laifi sunan suka rinjaye shi Allah ce gaba إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين na'am Allah ce innal ladina takhadhu al-ijla sayanalum ghadaban min rabbihim wa zilla fil hayati dunya wa zillatan fi- wa zillatun fil hayati dunya duk wanda suka rugi wannan marakin akan abun bauta kira a cikin su ba kowa bai to da ka tabbatar duk wanda ya bauta ma dan maraki zai gama da hushin Allah da kaskanci a rayuwar ta duniya wannan hushin Allah da kaskanci da yake samun irin masu bautar wani Allah alta wa kazalika najzil muftari irin wannan sakamako Allah ta haka muke sakamako da duk masu kirkiran ƙarya nan asali samiri ƙarya ce ya kirshirya ya ce musu ai wannan shine ma Allah gaba daya ya mina ya mina su dan malaki a matsayin Allah shi Allah masa wannan hukunci na hushin shi da kaskanci ta rayuwar duniya shi ne nan irin su hasan basari daga cikin malaman tafsiri da dama suke cewa Usman ibn Uyna wannan iya hukumta dimmi kirkiran ƙarya cikin addini ko dan bid'a iya ciki Allah zai mai hukum sakamakon kaskanci yace dan bid'a bai rabuwa da kaskanci haka ibn kasir ke cewa din da dan bid'a yake kaskantacce ne haka yace kaskantacce yace kaskanci kuma dan wani abu da kake kira kana malam ba dinin Allah ba sai Allah ya ce wallazina amilu sayyi'at والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا amma ka yanzu kamar na an ce an kare shi kenan don da lahi a duk lahin da kai ko su kin a yanzu na muna magana ta wa tuba tuba nusu rayi Allah ce wanda ya yi aiki na kwarai ya tuba ga Allah ya- bayan ya yi aikin banna banza ya yi imani inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim ubangiji bayan aikin layyin da tuba da aiki na kwarai Allah mai gafara ne mai jin kai yan wannan ya tura maka wata kissa wani abu da ake hudin shaka wajen baiwa da da alazanda yasu ce sun iske su mutane a Ka'aba suna kuka sun riki Ka'aba Yahudawa ne wanda Allah ce su ba kawata musu yan uwa babu wata kabila babu wata jama'a ko al'umma wanda a duniya wannan wanda cewa Allah ya ce din tuba ta bai kawata mata babu ita babu wanda Allah ya ware ce su shikenan an ba iblis ba shi kadai ne Allah ya ware iblis shi ma banda yayan shi yayan shi na sai ya tuba yayan iblis amma iblis ne kadai Allah ya ware cewa ba a karɓi tuba shi ko dan wuta ne kurin amma ba shi babu wata jama'a duk laifin da suka yi a ce shikenan ga wata kabila kaza ko in gari kaza jinsi kaza su sun ba Allah laifi Allah ya gama da su kurin yan wuta ne babu wannan wanda ka suna kuka jikin Ka'aba kuka na tsoron Allah na tana abin da suka yi wannan abin da suka rasa Allah ne kurum a wani gona ganin Ka'aba ko tsoron Allah ne tana da abubuwa da na ba mutum da yake kuka mun ga ba wani mai kuka ga jikin gidan Ka'aba wani shi wa riga an tsine mai albarka dan wuta ne babu to haka me me zaka shiga Ka'aba mun da dan wuta ne me zaka shiga Ka'aba ai ai bai shiga Ka'aba ba tunda ya san shi dan wuta ne ko idan ba haka sai ba haka bane ba dillahin da kai ko bai hude yau ya tuba Netanyahu yau ya tuba he shi aljanna idan ta yau tuba tuba Allah shikenan bar wannan da kabilar shi waye kai a wajen Allah kawai bar wannan da kabilar ka mai Allah ce gaba ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون na'am yanzu duk wannan bayani tsakanin Musa da Harun da jama'a shi da yanzu an ga da aka sa gaba kuma sun tabbatar da cewa wannan ba abin bauta bane ba dan an kama shi an kona an shiki gaban kowa haka aka ba abin bautar Musa da yazo Musa ya zawo wannan aka mana shi an kare dama ai su an yau da yace ne ai su da gaske suke ji suke yi magana samiri da gaske ne ba da suka ce ba akwai bauta wani Allah ba samiri ne yace ai Musa wannan ubangijin da kai kwana 30 ce zai yi kashi wajen kwana ne ya kara ubangiji ne ya bace ya ce ya bace shi kuma gashi nan amma Musa iya zai suka gano kuran su suka yi nadama kan abin da suka yi kuma sun gano Musa sai aka kama dan maraki aka kona aka sheke kenan san ba kowa san ba abin bauta bane ba yanzu Musa alaihi salam Allah ce walamma sakata an Musa al-gadaba lokacin da mu al-gadabu lokacin da Musa hushin Musa ya kwanta ya hau ya hushi lokacin da ya huce ya hushi kwarai da ya huce akadal alwa he tattaro wannan allina na at-taura da ya zo da su wanda da bai karanta ba ma mana bai ga masa ko yanzu ne ya doko allunan na a taura da ya zo da su zuwa gare su tukon aka ɗauko tukon aka gaya musu hudan wa fi nusu khatiya abinda yake cikin rubutun a tauran hudan wa rahama akwai shiriya da rahama lilladina hum li rabbihim yarhabun ga bayi masu jin tsoron Allah ya littafi na shiriya dan aizawa da kuma da matsalar da ya karanta musu ma ai ya sa abin da ya wakana ya tsaka Musa na abin ya tauri shin cana da kace wai za ka zama misaka ko rafana fakum tur ku zuba ta da kun kowa kusan lokacin da muka dauki alƙawari da ku kan in mai taura Allah sai aka daga duk duwatsun karkarar aka daga duwatsun garin suka zo suka musu hadiri ko ku amsa ko su wado muku ta suka kuma suka kuma sai ku maida Musa mai da za mu iya alƙura ba za mu dauki wannan alƙawarin ba Allah ya ba su duwatsun karkarar umar suka tashi suka yi saba kamar hadiri ga sa garin ga sanan ko ku karba ko su hado ka shashi suka fa suka sujada rabin goshi a ƙasa rabi suna kallon an ce zaka shi na kace sujada hudawa suna wannan sujada ta rabi da rabi goshi rabi a ƙasa rabi a kallon sama suka ce sun bi da mai kauya sun amsa dakiya suka yi to yanzu Musa alaihi salam wannan abin da ya karanta suna a taura to yanzu wannan banna da aka yi Musa alaihi salam ya ɗauki mutum saba'in a cikinsu shi zan karanta aya ta gaba واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين نعم واختار موسى قومه سبعين رجلا نعم يلا تاي نتا تا لميقاتنا نكا kenan akwai umurnin Allah ne ya ce Musa salam ya zabi da tije mutanen kwarai a cikin su mutum 70 dan nan su je su kawo uzurin su game da bazada maki da aka cikin su kawo uzurin su na tuba game da abin da kai bazada maki aka ce zabi mutum 70 su tayi wurin da Musa ke ganawa da Ubangiji idan ke magana da Ubangiji haka Musa ya dauki mutum 70 limiqatina zuwa ga wannan wurin wajen da Allah ya yi alƙawari ya je na gamuwa da maganar Allah falamma akhadatum rajafa lokacin da tsawa ta kama su me ka tsawa ta kama su qalu lan milaka hatta nara la jaharatan Musa ya je iya ganawa iya kace kai kun ka ce muna ji mu magana maga Allah mun kai kun ka ce alhara alhara kana mun sauti kuma mu sai ce Musa lullu min laka hatta nara Allah jaharata ai ba za mu yadda ba kana magana da Allah ne eh mun ga Allah karara wannan shi kawo kamun tsawa wannan kalmar cewa lullu min laka hatta nara Allah jaharata wannan kalmar ce ta ja masa wani tsawai to nan ba ka ne aka kawo can magana kurin can ba kada mun ji da yawa wurare da yawa kenan lokacin da suka zo wannan tsagiyar cinca ba za mu yi da kai ba he mun ga Allah karara fa khasatumun rajafa sai tsawa ta kama su suka hada a mace ko a sume to ga sanan manyan garin ne kawo amintattun jama'a Musa alaihi salam ya dauko su ya zo su daji sai zai koma ya ce sun mutu aka ko matsala shi ne tashin hankalin Musa alaihi salam qala rabb yace ya ubangiji لو شئت أهلكته من قبل وإياه يا الله أن هدا كسو دا تني داك أبن تني داك أهل لماذا كهلك لك كهين يا الله أن هدا كسو كهين وانا لوكتي تنك هلك دمو كبادا تغني هسو كبادا يا الله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا Allah ka halaka mu kamar da wasu wawaye da abin ba kwaje da ba wani ne a cikin zai bada wannan magana Allah ka halaka mu da abin da wawaye mu suka yi in ma wancan ba ta amurka ne in ma wannan kalma ce ta ba mai daba sai mun ga Allah wani wawa ne dai kuma wai wani wawa ne wawayen mu ne ce Allah ka kama mu da abin da wawayen mu suka aikata in hiya illa fitnatuk tudullu biya man tasha wa tahdi man tasha Allah wannan abin da ya wakana Allah jarraba waka ce da kake kake ma bayinka fitina ce dan Allah ba mu labari ba mu labari can baya wannan bautar da mai kanta wata fitina ce suka samu daga samiri ce Allah za ka wannan Allah ya ce Allah wannan wata jarraba da kake ma bayi ce ka batar da wanda kake so ka shaida wanda kake so anta waliyuna Allah kai ne mutum tabbamu kowa ya kai Allah kai ne waliyu mu Allah anta waliyuna Allah kai ne waliyu mu mutum lamarin mu faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne himma ta gafara kada wannan akwai bawa ya koma ya kaskantar da kai ga Allah haka Allah ke so bawa ya koma an kai laifi ka koma ga Allah ka nemi yahiya ka yarda kai laifi kai tarafi laifi ina da Allah nemi laifi ne Allah gafarta mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana burge Allah kalmar take burge Allah ga bawa bawa ya ce Allah kai ne mai gafara ba mai gafara sai kai wani kalma Allah ya san wani kalma gabawa ka yarda kai mai laifi ne kuma ka yarda Allah ba mai gafara sai shi shi Musa alaihi salam suka yi wannan kalmomi Allah ka gafarta mana ka ji kanmu Allah kai ne himmat gafara Allah واكتب لنا في هذه الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة موسى عليه السلام يعني ما الله كتبتر منا ككاوى رايوة ko abu na kware a wannan rayuwa ta duniya ka lahira a gani da kyakkyawar rayuwa duniyar lahira ko ina ina huduna ile ya Allah kuma mu muna masu tuba zuwa gare ka ya Allah wannan kalmomi ne na kaskantar da kai Musa zuwa ga Allah subhanahu wataala qal Allah mai da Musa jawabi cewa azabi usibu bihi man asha min raham man asha azabata Allah nan ya tabbatar da abin da ya so ke yi azaba ta tana taba duk wanda so cikin bayina ke wanda na so zan ma azaba ba kowa ba amma wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ce ta gama kowa da kowa ta gama kowa cikin rahmat Allah amma azaba ce wani ne cikin bayin shi Allah ya so mai azaba da kuma babu shiga lamarin Allah mai Allah kaza haka Allah ya so yace abinda nake so ke azabata taka samu wasu daga cikin bayina amma rahamata ta yi roci komi da komi shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yazo ya tsarin wannan da sahabbai suka tashi za su za su za su lalasa shi wanda dai annabi ya magana su kiyaye shi ko kaga wani bana yazo yayi sallah ya kare yanzu sai ka ce Allahumma rahamni wa Muhammada wala tarhamma ana ahada ya Allah ka cika da Muhammad ka cika kota da mu mu kada ya Allah ka cika ka da gare Muhammad ka cika kota da mu annabi ta ba Allah da ka tashi ka ka da ka tashi a wasiyar ka matsa mai hadi rahama Allah ta hadi ta wuce mun da kai gani ya kai mu kada ya ce a ka matsa mai hadi rahama Allah ta da hadi ta gama komai da komai rahama Allah ta wuce mu mu kada yace na ne ya ce rahamata ta gamta lutu komi da komi fasa aka tubuwa lilizini ya taɓo na wato na zaka amma zan tabbatar da ita nan kenan rahamar za ta tabbata ga wanda suka yi jin tsoron Allah suke ba da zakka walladina hum bi ayatina yu'minun wanda suke imani da ayoyinmu na ya tabbata cikin rawi ga tantan sai ya ba labarin cewa Allah subhanahu wataala yana da rahama 99 99 yace wannan nama 99 yace ya sauko guda ce a duniya ɗaya ce tak duk wannan abin haka ce a duniya a cikin wannan tausaya mana wannan yace har ta kai dabba ta daga ma ɗaya ta dabba ko to ta daga ma ta kafa ta sha nono to wannan tausayin yace a rama ɗaya ce sai gobe kiyama zai cika wannan rama 100 wannan ɗaya da wacce 99 eh haka nan rama Allah ta gama komi babbar rama tana can kiyama Allah sama cikin ta yace kenan rahama ta ta gama kowa da kowa amma za domin za ta tabbata kenan ta gama kowa a kowa take yankewa bakin duniya far imani ko ta yanki amma masu imani jin tsoron Allah su za ta tabbata tashin kiyama magana kenan
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أنزل معه أولئك هم المفلحون نعم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنا ألا يتبت من تشوى أنه صلى الله عليه وسلم النبني duniya na jiran shi kayan ya zo labarin shi ya zo ba haka ba kurin aka gan shi kurin matsayin rasulullahi ne shalaka ce alladina tabi'una rasulun nabi ummi wa'inda suke bin wannan manzo al'ummi wanda bai iya karantawa da rubuta ballace ce tsara eh annabi ko al'ummi cikin illiterate to illitare ga wani aibu ce maganar salasirin abin yabo ce me yabanta ga wanda bai karantawa bai rubutawa ya zo da wani abin da ake karantawa ana rubutawa kuma ya kalubalanci masu kasan da rubutun su kawo daya daga cikin aya sura 114 ke da su zo da nasu a gwada wannan shine babban aya shi a wajen shi izza ce wannan matsayi ne ku magwannan rubutun da rubutun ka da rubuta ku kawo ganawa ko ya tabbatar cewa ashe kuma wannan shaida ce ce wannan qur'anin ba tsari bane na shi littayi ne daga Allah subhanahu wata'ala ku karanta a karanta a ba ta ta ce alif lam mim nun sad duk wani harufa ne wanda ake rubuta larabci da su aka yi wani alqur'ani amma ga gare su shi ce annabi al'ummi yace allazi yajiduna maktuban indahum fi tawrah wanda iya nan a rubuce a wajen su a taura a rubuce haka inji ɗan wa kamar ɗan adam da ɗan mutum bai in ba mai rabo bane ba har yawa din suka canza da tawan za su irin wani ababen da suke tabbatar da akwai annabi ko annabi ne yau cikin jan ne sauran zaga cikin tabuwa sai ta ban zuwa ban san kenan a hili ne karara sun zo isa alayhi salam sun mai mana ya sun zo sun mishi magana akan cewa kai ne wani annabi ce ba ni bane ba yace wannan zai zo zai zo wani zai zo daga bayana wanda bai magana da, da, da, da abin da ke zuciye shi bai da iya magana da wahayi iya kawo abin da ban kawo muku ba iya cikin bayani ne ko wani duka daga bayani ko wani annabi zai zo bayan shi kuma irin da annabi yake haka yake siffantawa a gama sama yasu ce ai wannan isan ne zai dawo a wannan kama haka suke ciya su amma sai mutum isa ya wani magana muka ta santa spiri wani zai dawo wani ruhi zai dawo wanda kuma zai magana da magana ba da baki shi ba zai magana daga wajen Allah zai sa ku hanya duk yar eh, bayani an saka fa mu a rubuce amma ya ce musu ai wannan isan ne zai dawo daga baya to mun karanta nan wa wurare da dama cewa eh, ina ga cikin hudu mata wacin satin da ya wuce ce ma ko na maganar hirakal wanda wannan sakin na rum tunan shaida ce cewa ya san da shi iya labarin shi da komi ai da ƙari bayanin gaba da ƙari tambaya ya ma abu sunan tambaya ko ya ma abu sunan tambayoyi akan cewa mu tambaya goma akan sh- m- kaza kaza kaza duk ƙari gaba da kaf yake tabbatar mai wannan da kawari na san da cewa zai zo amma ban tsammanin zai zo a cikin ku ne yace wannan an ku har shine gaskiya shine ce sai malaki wannan wurin da nake ko ya hode ko kenan a takaice irin na buhaira a nan sarama iya da shika goma sha biyu sha biyu balle ga sama yi magana da a wannan mata sha biyu za su ta sham da ake zuwa abin matauci za a raka shi da ta yi sai a kowane rahib wannan wata tabbata ta labarai kata cikin sirar sahiya wannan rahibikin wurin da ake iskal ne a tsaya a ɗan huta a zuwa sham daga Hijaz- daga nan hijaz zuwa sham kan hanya ne suka ba sauka shautu ba a cikin ɗaki yake kurin kullum a cikin ɗaki yake kurin ne suka ga ya kaɗo ya keto cikin jama'a cikin jama'a masu yawa ya zo ya zo tsaya wajen nan, manzo Allah yana yaro tsaya kan shi ya ce musu ina wakilin wannan yara ina wakilin shi aka ce gashi ya ce ka koma da shi wannan yaran duk alaman kar- annabi kashin zama wannan yaran akwai a cikin shi su a can malamai ne in ya je ya su gano za su mai illa tunda ba ba nasa bane ba kaga nan me ka kenan sun sun karance shi sun san shi komai shi sai ya Abdullahi ibn Salam yake cewa cikin malaman su ta da manzo Allah zo Madina dan zo ma na kalle shi ce hin san kudin shi ne kurin ta ba wani illa kallon kurin san shi ne kurin yawan komai a rubuce da huskar shi da hancin shi bakin shi tsawon duk wani abu da ke nashi ne komai a taura akwai a rubuce hatta da halin shi hatta da halin shi ba nan cikin suratu suratu Muhammad ne ko Wata- na ko mutai na na magana ne Allah ya labari a taura ga labarin shi ko ga labarin al'ummar shi e injil akwai ko wannan me muke cewa Salman al-Farisi lokacin da Allah sa zai shirya shi wuta yake bauta mu mutumin Iran ne mutum bauta wuta ne sai ga kiristoci addinin su ya hana shi sai bi kirista ya bar ya bar garin shi bi ko ya zama ya zama kamar rahibi ke bin malaman kiristoci ya musu hidima ya ce ya je wajen wani rahib tare ke da shi ya mutu ya je wajen wani ya mutu a na uku ne da zai mutu sai ya ce mashi to ni ina ga dukkan alamu masu irin hanyar mu- ban zan ce ka je wajen shi gaskiya babu amma dukkan alamun annabin ƙarshen zamani ya zo ta alamun da mun karanta alama wanda ana lokacin shi ya yi ya gaya mai duk siffar annabi ya- da hatta da garin da yake siffar madina ya ce na huta to Allah ya san niyyarka salman huta yi ba sai da zaki na shi ba kurin iya tahiyya aka kama shi da ake kama da kaza kama ka da kai mai da ka bawa kurin aka kama salman a matsayin bawa ya aka kai shi madina aka saida a matsayin bawa shikenan yawa kalaban da iya ya ce iya cikin iya jin jita-jita a gari na musulunci rannan iya cikin garka ta masu gidan shi iya hidima iya saman ice sai yake ji ana maganar muhammadu ya ya zo madina annabi ya hijira ana malika ɗansa a wajen masu gidan shi ta bi saman lokacin da iya shirya abin haihuwa ya haɗu da saman dabino yanzu me yake so gano shine akwai hatim nabuwa a bayan tsakanin kafaɗin shi akwai me ake cewa halin shi da ya karanta an ce wannan annabi bai cin sadaka sai ya dauko dabino annabi ya zama ya kace ga sadaka annabi ce a mu mutum sadaka kuma da annabi mai da take ce mu mutum sadaka ka kai ga alama dai ku sai yanzu ya sake dawowa ya zo da dabino sai daga kyauta annabi sai amsa kaga wannan abin da yake nan tun ya karanta halin annabin wannan bai cin sadaka amma ya amsa kyauta ya ce mai ciyar su ina ina roƙonka kamar alhurma ka buɗe mun bayanka ya ga bayan shi ka ce to akwai ya sa akwai hatimin nabuwa akwai alama ta alama ce hatimin nabuwa da ke da shi a karin kawo da baya ya da shi na annabta idi ko sai gani sun banta ana wasu zai yi imani kenan kenan annabi ka hanya zo dindin masu ilimin sun san cewa shine kuma siffa shi komai a rubuce ba na mai kunna wani ba a hatta da kamar shi da idan shi da hancin shi da komai a rubuce yace to kenan iyaye ban waɗanda suke bin wannan annabi al-ummi wanda bai san ba karatu da rubutu alladhi yajiduna maktuban inda wani sun same shi a rubuce a wajen su fi tawrat wal injil a taura akwai haka a injil kuma ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar iya hana su ga iya musu umarnin abu na kwarai iya hana su mummunan aiki wa yahillu lahum at-tayyibat iya haramta musu ababai masu kyau masu dadi na halak wa yuharrimu alaihim al-khaba'is iya haramta su miyagun ababai wa yada'a anhum israhum wa laqan lati kan alaihim iya dauke musu duk wani abu da ya kuma wasu dokoki shari'o'i da aka tsora musu na banza ya zo da ya sabke musu hatta irin kumci domin hatta bai hude ba da wanda ke bin addinin nasara ko yahudanci ai akwai abu da yawa da ke da kumci a cikin addinin yahudanci wanda musulunci ya kawo sauki a kan shi shi ya ya dauke musu abin da ya musu yawuni da hukumi ya musu takunkumi wanda da karanta alayhim da abin a kansu yake mai yawuni zan wai shi aka sauƙaƙe musu yace falladina amanu bihi wannan annabin dole suka yi imani da shi wa azzaru suka bashi ƙarfin gwiwa wa nasaru suka taimaka mishi wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi qur'ani kenan ulaika humul muflihun wa'annan ko su waye su ne masu samun rabo a wajen Allah subhanahu wataala imani da shi girmama shi taimaka mishi bin abin da yazo shi na alqur'ani masu wannan wasu unwaye shiga cikin wannan layin su ne masu samun rubun gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wataala ta gaba قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت na'am فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون qul ya ayyuhan nas Allah ma manzon shi umarni kai kira ga mutane gaba daya ka gaya musu inni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya a ce wannan kalma annabawa annabi ke cewa ni aka ba wannan hali cikin annabawa duka annabawa ana aiko su ne zuwa ga kowa zuwa ga mutanen shi ni ne aka aiko zuwa ga duniya gaba daya duk annaba manzo ga kowa iya zawa ne zuwa ga jama'a shi nuhan ila qaumihi hud ila qaumihi salih ila qaumihi Lut, duka wannan haka ake isa zuwa ga bani isra'il musa haka manni ne kadai Allah hihita da aiko daga duniya gaba daya misali na isa alayhi salam shi mu har zai yana rubuce a cikin littafin a rubuce har yanzu cewa musa isa alayhi salam wanda wannan wannan bace ba azariya wannan wasu ke zaman da su larabawa zaman da palestina a yau wasu ke tare da bani isra'ila a wancan karkara ai kaga zawwa ta ta nabi isa alayhi salam dan ta bila yawa dan ta addu'a haka ba yana rubuce a wajen su isa ya ce a ni ba na addu'a ga wani ni ba aiko da zuwa ga kowa ba sai ga wannan tamakai na bani isra'il ma'ana yadda jama'a bani isra'il nake ne shi ba ta mace ta kabila addu'a ba ta shi a ga nashi ga wanda aka aiko shi a dace ta nema ku gane amma ce shi ga nashi suka ce da ta matsa sai su almajiran shi mabiyan shi suka ce a mata addu'a ma yace yace a yace ni ga a manzon ku ne ni sai sai sai sai ce yace yake ce misalin a da wannan ina wutan zaka wa cikin jan ne yace yaya zan doki burodin ɗan gida an ba karan gida kaji kalmar har yau tana rubuce a wajensu yaya zan doki burodin gida in ba karen gida gidan burodin yan gida yaya in ba kare hakkar mai yanzu tana rubuce sai suka ce malam idan aka ci abinci dan gida ce ya koshi wake ba sauran ba kare ba shi wata rana a amfani na wani wa'azi na wani shi ne musamman akan kiristanci ina karewa ya gano fastar ya zo ko ya ana rirrike shi ya fada kayan hoto ina hutawa muna musamman na sanda mu aka muka ba suke mamaki su san sun tara hankalin su sai bala'i ce wajen hankalin me abin gimi ya ne san furuwa na rike na hakuri eh kar ta kaza kaza kaza mu kaza kaza kaza musta ji hankalin ka kashe wannan fastakin yanzu ya rasu Allah kare da wannan kasa sai yake cewa na ce ni ina mamaki a matsayinka kabila ya shashawa ta wata irin namun Nijar ya shashawa a matsayinka na kabila kaza kana kiristanci me sai ka daga nan nace a Isa alayhi salam ba karanta ba labari na ba'adara da ta zo take neman yawa dan ta addu'a yace shi bai zo ba zuwa ga wata kabila yace a baka ji ba sai ya san mu gane ya ida mace baka je ba suka ce yesu idan mutum ci gida ci abinci wake ba sauran kar gida ya ce kenan kun zama zan kirkir da kun zama zan kirkir da kani a ni ci godi ya ce baka je ba ta ce suka ce wa malam yo in mai gida ci abinci ba shi wake ba sauran makare ba a ya mata addu'a daga ba ya ce yanzu kenan kuma zan kan kani a cikin kiristanci ya ji ka godi ka godi to abu yan har yanzu iya nan cewa babu inda isa ce na annabi kowa ne babu shi annabi ne na bani isra'ila ne da Qur'ani ka haka littafin sai kawo amma mu Qur'ani annabi ko a can al'umma a rubuce a wajen haka ne annabi annabin duniya ne gaba daya eh na duniya ne gaba daya Allah mai ka ga musu ya ayyuhan nas duniya gaba daya su suji inni rasulullah ilaikum jami'an annabi manzon duniya ne gaba daya yace kuma wannan Allah wanda yake dan sakon shi alladhi lahu mulku samawati wal ard ke da mulki na saman ƙasa gaba daya saboda nashi na Allah ne kina Allah ba zaɓi son ka bane ba a Allah haƙƙi gare shi shi ne mamalakin samar ƙasai gaba ɗaya kun wannan ubangijin la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi shi kaɗai ne ila yuhyi wa yumit shi ke rayawa shi ke kashewa don haka fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah na kira daga mata duniya gaba ɗaya ku yi imani da Allah mai wannan iko kun ku imani da wannan manzo da Allah ya ku wanda shi ne annabin ummi annabin da bai san ba karatu da rubutu alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi da imani da Allah da kalmomin Allah wattabi'uhu ku bi shi me dalilin bi shi la'allakum tahtadu wanda tsiyu tahtadu Allah ce kenan bin annabi shine shari'a ku bi shi dan ku samu shari'a Allah samu cikin lama sabin shi
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون na'am ɗan uwa yanzu mun ji labarin banu isra'il a wa'in ayo suka gabata da musa alaihi salam to dan kakka ɗauka cewa duka haka suke wanda Allah ta min ahli kitab ummatan qaimatun itun taballahu ana da musa sai su zuwa kullum mutane kware da su sawa ba duka tsaye suke ba akwai yan sama na kware Allah ya ce wa min qaumi musa daga cikin mutanen musa ummatun akwai su jama'a yahduna bil haqq suna shiryar da mutane da gaskiya suna bin gaskiya kuma wabihi ya'dilun suna yin adalci da gaskiyar kenan a ciki akwai mutanen kwarai ba duka ba gaba aka lalace gaba daya eh akwai na kwarai a cikin su lalace gaba وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم وقطعنا سنتي عشرة أسباطا أمما Allah ya sanar da mu cewa ya raba banu Isra'il gida gida goma sha biyu a cikin banu Isra'il gida gida ne wannan ɗiya na Yaƙub sha biyun wannan to zama duka rayuwar gaba dai ana gano gidan wane ne gidan wane gidan wane ne wannan ɗiyan kowa da ƙabil da inda yake dangana gida goma sha biyu ne kowane gida iya ji da nashi kuma ya san nashi har a yau haka suke kowa ya san irin daga ina hoto eh haka suke gida goma sha biyu ya ce wa'annan mutane wa auhaina ila musa mun yi wahayi zuwa ga musa alaihi salam idza saqahu qaumuhu nan me yawa kana musa alaihi salam lokacin suka fito daga daga bahar daga teku Allah ya tsamar da su daga hannun fir'auna sun tsallaka teku sun koma ta hili yanzu ku tuna musa da ya hoto daga daga matarwa inda aka ce mai hoto jeho bai shiga bitar kasar musa musa bai kai musa bai rayuwa aka je kudus ba bai ga ku shiga kudus musa an hoto da rayuwar da aka yi tsakanin wannan hoto daga masar ne zuwa bitar makadis a wannan karkara ce da abin da musa aka yi rayuwa gaba daya da abin da aka yi da shi da karun waye ba je ba je bitar makadis ba yanzu musa alaihi salam ya hudo su a wancan zamani babu abinci babu ruwa ba komi babu ɗaki ma ba gidaje shi kuma ya hudu su daga inda suke rayuwa ta yau da kullum hikimar Allah shi ne ai annan ne zamu ga da Allah ya ba su wata baiwa aka musu aka musu zil bilgamam aka samu gilgije yake wasu inuwa tun da suke kurum gilgije ke musu kurum musu da suke rana da rana ba gidaje amma cikin inuwa suke sai to zanna alaihim bilgamam baka musu inuwa daga algamamu da girgije wanzan alaihim manna wa salwa ga shi ba gida ga girgije ko da rana cikin nima suke kuma ba abinci aka ba su manna wa salwa tsaye ne kamar ɗaya shida suke haɗa ba su hana kama kama kun kan kai ka ci ga horo-horo a salo almanna shi ne horo-horo shan zuma ka sha horo-horo ga abin sha ga komi an gata kenan ruwa ya za a yi kudin dutse na ce musa kudin dutse gashi na kudin ka bigi dutsen ma an ka buga dutsen yayi aka mai kowa goma sha biyu ga ta gidan suwa ne ga ta suwa ne ga ta kowa san nashi ba shi kenan gane ba ga ruwa ga abinci ga abin sha nan cikin eh, tarihi ana ka cewa me yake kana da dare wannan girgijen da dare yake ba su haske ba duhu kuma ba duhu eh ba duhu kuma eh wani cikin tarihi ya kawo shi to dai wannan kadai wannan nimomi da Allah musu na gilgije da man da salwa da wannan ruwan Allah ya ce muka yi mu wahayi zuwa ga Musa idza sasqahu qaumu lokacin jama'a lokacin suka nemi sha suka nemi ruwa lokacin suka nemi kenan ya ba su ruwan sha kawo don babu ruwan sha idza sasqahu qaumu suka nemi ma'ana ya ba su ruwan sha baka mai wahayi annadrib bi asakal hajar ba ruwanka musa yanzu ka bugi wannan dutse da sandaka ba ruwanka kuma aka bai wayi gurin ka bugi dutse da sandaka fambajasat minu sanata asharata aina iya bugun dutse da sanda sai ga daga cikin dutse ido goma sha biyu ido goma sha biyu kuma ce wannan kada alima kullu unasin masharabahum kowane gida ya san ga nashi kowa sai ko gidan gawon shaɗi wannan kowa sai da nashi kowa ga iya gani iya gani mu ga rushe ruwan mu ga famfa mu na misali kowa ga nashi kada alima kullu unasin masharabahu bayan wannan wa zallanna alaihim al-ghamam muka musu inuwa da gilgije wa anzalna alaihim al-manna wa salwa muka sauka musu da alman shi kamar zaman ana kamar zaman ace darba kamar zaman zumuwa ne sha ake ayi oran horarwa a sha abu kamar zaman wa misali wa salwa tsuntsaye na kanana wanda ba su hala ba su tashi ba su hala kamawa sai kama gurin kan gaci gurin kuma wannan ni'ima da Allah ya musu Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci kudu ku sha ku ci daga cikin abu masu daɗi daga wanda muka arzuta ku Allah ce ku ci ku sha kudu kyauta bai wacce da Allah kudu Allah ce ma zalimuna ba mu zalimce su ba walakin kanu anfusahum zalimun su da kansu suka zalunci kansu me kana da daɗi ne daɗi zamu ga gaba suka ce Musa gaskiya lansu lansu ya rata muhaidin Musa sai mu hakuri kullum abinci ɗaya Musa kullum mana wasalwa ai suka yi kullum Allah Musa kullum mu wa'annan kowa da wake da waye da albasa kullum ba su ba su noma kiwo ba da noma kiwo kullum ci suke kullum amma kace ba kace mutum da ya mishi wai ce Allah kashe ni kace ya Musa lan nasbi da la ta'am wahid fadana rabbaka ibana Allah Musa ka roki ubangijinka hudum daga kasa abin da suke doko mai wata mutabata da mai makalla kasa mai makalla kasa su fi masa ka roki Allah dan bugun mu mai makalla kasa fi ma wadansa ya basaliha kuma mun bugun mu abincin kasa gurin daga cikin makalla irin dankali ne da rogo da computer da basaliha da wannan duk a hudu mu kurmi tukurun kenan ke zai ma su yi noma da kiwo kuma su shibka su ci to daga nan shikenan kenan ga Allah ce ba mu zalunce su ba su ka suka suka zalunce kenan ni da Allah musu su sabon doki ta amma haka nan gatan Allah musu na ci da sha ba wahala su ko daya ga ruwa ga inuwa ga abinci Allah kai gobe himta gaba sauran insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته